والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار والثبات والدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta Laraba sha shida ga watan Al-Muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas a kalandar nasara ko ta miladiya ɗaya ga watan bakwai dubu biyu da ashirin da shida to kamar yadda aka saba a ranaku irin wannan na laraba muna karatu a wannan bakan damin littafi mai taken addurarul bahiyya na ɗaya daga cikin bajiman malamai a ƙarni na goma sha uku a shekul allama muhammad ibn ali a shaukani rahimahullahu ta'ala wanda allah yi wa rasuwa hijira da shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin bayan hijira wannan kuma shine darasinmu na tamanin da takwas a jeren gyar darussan littafin za mu tashi a sabon babi ko sabon kitabi wanda ya bashi suna kitabul muflisi littafi da zai magana game da ɗan kasuwa ko mai hada-hadar kuɗin da aka yi wa waso su ɗan kasuwar da ya samu karayar tattalin arziki ta yadda bashi ko kuɗin mutane suka haye mashi suka karye mashi masu kuɗi suka nemi kuɗinsu har abu ya kai ga hukuma ko shari'a ko kotu to sai a yi mashi tafiliti wannan ɗan abin da ke hannun shi na dukiya a tattaro shi a tattaro masu bashi ko dai a biya su gaba ɗaya ko kuma a biya su mata yassara saura kuma su yi haƙuri a ɗan jira ƙara tohon shi da ɗan ƙara samun wani abu da a iya ɗan tuntuɓar shari'a ko kotun kuma a kwantala, wa in kana zuwa saratin fanawiratun ila maisara. Idan wanda ake bi bashi talauci ya mamaye shi bai da abin da zai biya, to fanawiratun ila maisara. A ɗan jinkirta mashi zuwa ya biya. Da haka wannan babi zai mana magana akan wasoso. da ake wa ‘yan kasuwa. A wata hausar mu iya fassara shi da kamar gwanjo ko, wanda bankuna na yin haka, da manyan kamfanoni, ya samu ce zai ce yana son rancensu, ko bashinsu, ko lamuninsu, ko tsayawarsu, ta ce to me kake da shi a ƙasa? Takaddun gida, takaddun kamfanoni, takaddu na menene na mai duk sai a karɓa a samu masana su duba cewa wannan na gaske ne. sai a kakkarba sai a ba mutum idan ya gaza wajen biya to sai su mai tafilisi dama daga cikin ka'idojin akwai wancan shikenan sai a biyo baya sai a sayar da wannan abin ko kuma a kila ma ba a yi mashi haka ba ya karbo kaya a ce ya karbo kaya a ce ya karbo har dai ta bayyana fa wannan ya kari to sai a je kotu sai a ce to sai a mai tafilisi to wannan tafilisin akwai tsarin da shari'a ta bayar to shine zamu nazarta a ƙarƙashin tafilisi akwai abin da ake fara yi kafin tafilisin ko kuma akwai abin da ake iya yin shi kafin bayan tafilisin shi ne abin da ake ce mashi alhajar sha makancewa kai ne da dukiyarka amma sai maka hajar da ita dukiyar sai a hana ka tasarrufi a ciki yadda kake so saboda ratayuwarta da haƙƙin wasu ko kuma saboda maslaharka. To shi ma a cikin wannan babi za mu tattauna dawa, dawa, da kuma wa ake wa hajar. Kamar nan misali kaga ana wa shi wanda aka yi mawaso su, ko wanda bashi da dukiyar mutane ta karyewa, sannan ana wa maraya, dukiyar ko ƙaramin yaro kenan. Har Allah ce kar ku ba marayu dukiyarsu, har sai sun kai shekaru na shirya. Sannan ana yi wa mahaukaci. kaga mahaukaci da kuɗi malam kuka yi sakaci ai yanzu nan sai sai siya wata kwallar da za a ci a walkwab biliyan ɗaya sai ya ce in dan gajeren can in dogon can in farin can in dan afirkan nan ya ce na baki biliyan ɗaya saboda shi abin nan angulu bata san kuɗin mushe ba ba hankali da sai mai hajar sannan akwai ma'atu ma'atu shi ba mahaukaci ba ne irin gaulayen mutanen nan ne shi bai da basira bai gane abubuwa bai gane abubuwa ce yana da kuɗi zan sai kayan ajiye to me za ka siya sai ce barkonin bara yana ƙara baƙi shi za ka siya ka bari sa wuce a tsoho zai siya ai da tsohuwar zuma ake magani kaga ba basira wannan to ire-iren wa'annan ma'atuhai su ma ana masa hajar ko kuma wanda yake shi ga nan wani sahuhu ne wani sahuhu ne haka ce ka ba da gudunmawa gina masallaci a taimaki maraya sai ya zage ku kaf amma can kuma za ka ji shi ya sa kofin ƙwallon afirka ne ko ƙwallon ina ne wannan sahuhu ne to irin wayannan duk ana musu hajar to duk wannan babin ya tattauna akan hajar ya tattauna akan taflis ko almufallas ko almufallis to shine abin da wannan kitab din zai bayar da mai zai mai da hankalin shi ga kai malai ce kitabul mufallis a kitabul muflis littafin wanda aka yi mawaso su wannan yana nuna maka muhimmancin da dukiya take da shi wannan babi ka cokan kariya ce shamaki ne yake baiwa dukiya yana mai nuni ba mai hawala ba ko kuma aka bari aka yi nisa kamar mun yi shi mun yi hawala ni dai alama ta mun yi dai alama ta mun yi shi ne na ƙarshe ga shi nan na sa alama ranar biyu ga almuharram da sati ya zagayo tara ana azumi ba mu yi ba rana ya ce kenan ina da alama ga shi shi ne darasi na tamanin da bakwai da muka kwana a kai to wannan kitab ɗin zai magana akan almuflis wannan kamar nake shimfiɗa wannan yana nuni ga muhimmancin da dukiya take da shi za ka ga dukiya muhimmancin da musulunci ya bata kai mai dukiyar baka bata ba domin har kai shari'a na takawa burke da zaka taba ta ballantana waninka zaka ga an sa doka wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil ya ayyuhal ladina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil kar ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da barna lallai ya zamana akwai wani dalili da dukiyar wani za ta tashi ta je ga wani to mala yake cewa littafin wanda aka yi mawaso su kaga yanzu aka ce bashi ka san akwai waso su ya juzu li ahalid daini ya halasta ga masu bin bashi su ne ahalud daini wanda suka ɗauki dukiyarsu suka bayar bashi asalin bashi taimako ne asalin bashi gudunmawa ce da haka asalin abin da ke sa a ba da bashi tausaya ma wanda za a ba bashin da haka in ka ɗauki bashi ka ba mutum yanzu nan kawai kuna zaune sai ce da Allah ban bashin dubu ɗari sai ka ɗauko kash ka bashi ya ɗan zagaya nan zai kama ruwa suka faɗi sai dai kai ne jaje sai biya ka saboda tausayi tausayi ya sa ka bashi ba amintaka sai ya sa ka bashi ba ba amintaka ba ce wayam na kana gudun ne ka shiga karkashin wayam na unal ma'un so da haka dai kai mai jaje to shi kuma biyan mun sa karshen wata to amma kofofin Allah suna da yawa Allah maka yin na fata hana sai ya biya sai ya biya ko kuma ya ya ya karba ya zuba wata harka ta kasuwanci ta na riki wannan duk ba wani bayani zai zo yana maka wallahi abubuwan ne ba a shiga a sa'a ba to kai dama ba za ka yi abu ka san da sa'a halarci ake kallo aiko yanzu kana gada za a mayar da mazajen aure shekaru arba'in baya yan matasa wani ba zai aure matar da yake aure da ita yanzu ba dan ya fahimci an samu matsala ne to amma bai san da matsalar ba shi a lokacin kawai ya dogara ga Allah ko amma dogaro ga Allah gashi yana mashi amfani to shi ma ba zai ce ba wallahi ni ban san haka dama baka sani ba ai yanzu dai ka nemi kuɗi na baka mun ma rubuta har da shaidu ya yi hallazi na amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu to ya halatta ga masu bin bashi me ya halasta gare su ayya akhudhu jami'a ma yajidunahu ma'ahu su kwashi su tattara su karɓe duk abin da suka samu tare da wanda suke bi bashi abu ɗaya ne aka cire illa ma kana la yustagana anhu sai abin da ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da shi shi kadai ne ba za a taɓa ba yanzu sai ka zauna yanzu ɗan adam ba zai iya rayuwa ba sai da riga talatin ya ce zai iya rayuwa da riga biyu saban mashi biyu ta isa yanzu ɗan adam ba zai iya rayuwa da takalmi biyu ba ɗaya mai rufi ɗaya buɗaɗɗe zai isa duk takalman shi talatin ɗari ɗari biyar na da ta tara asiyar yanzu ɗan adam ba zai iya rayuwa da ciki da falo ba ai zai iya rayuwa da ciki da falo to sauran asiyar kawai a ciki da falo ga ɗan bayi ga waye ga waye shikenan to duk wani abu da ba za a iya rayuwa ba sai da shi shi kadai za a bin mai kaga za a iya rayuwa ko ba mota za a karɓe mota sai dai idan babban yana da motocin da yawa sai a bin mai ɗaya a iya cewa ya zaɓo wace yake so a bin mai in an ga ya nuna mai shegen tsada zai ci da gomin wasu sai a ce ba ita za a ban maka ba ba ita za a ban maka ba bara a ban maka wata yar mara shan mai inda yanzu kai ma ai ba ma ba na mai kuma ba mai to duk abin da ba za a rayu ba sai da shi ko ba za a iya wadatuwa ba sai da shi mana ba za a iya rayuwa ba dole sai an same shi ba za a iya haƙuri ba dole sai da shi to shi kaɗai za a bin mashi wa huwal manzilu shine gidan da zai zauna wa satrul aurati da tufafin da zai rufe mashi al'aura wa ma yaqihi albarda da abin da zai tsare shi jin sanyi yanzu damina muka shigo lokaci ba lokaci zaka ji ana sanyi sai da aka yi mutum waso so masu bashi suka shigo ko ta shigo to banda rigar sanyi banda rigar sanyi sai dai wani zai iya kawo shawara ya ce to ai ai mun bin mashi malin malin aska taran nan ta sha aiki gaba da ba ita ma kaman bargo take to sai a ce ya zaɓa ko malin malin aska tara ko sha biyu ko ko kuma rigar sanyi to da su duka za su yi maganin sanyi kila ma gara abin mashi rigar sanyin da wacce za ta dan bada farashi wa ma yaqihi barda da abin da zai tsare mashi sanyi wa yasudda rumqahu ina ga haka ya rubuta anan ni dai amma kamar kalmar ba haka take ba ana ce mata arramaku ina ga haka aka rubuta nan da fatahar ra'un ko fatahar ra'un da fatahar mimun ita ce arramaku da abinda zai toshe mashi yunwar shi abinda zai toshe mashi yunwar shi shine da abinda in ya ci yuqimu sulbahu bi zai iya rayuwa sai zaka bincika gidan da tattara komai da komai sai ɗan abin da zai ci, ɗan abin da koya yake wanda zai ɗan adam ga al'ada yana iya rayuwa da shi. E menene wa ya suddu ramakahu wa man ya'ulu, da abin da zai toshe yunwar cikin shi wa man ya'ulu da kuma waɗanda yake ɗaukar nauyi. فلا يدر الفقير متى جناه ولا يدر الغني متى يعول akwai ala ya'ulu akwai ala ya'ilu to ya'ulu zalika adna alla ta'ulu ina zuwa da ma'anar talaucewa ina zuwa da ma'anar tara iyali to nan wa may ya'ulu fabda biman ta'ul mai da annabi yace ka fara da wanda kake cewa in ka tashi cire wajibai iyalai yake fara da su to in aka zo nan sai a tambaya matan shi nawa ƴaƴan shi nawa ƴaƴan ƴan uwa nawa ke hannun shi marayu nawa ke hannun shi to duka wayannan sai a lissafa sai a ce to a buhu nawa ne a so din sai akwai masara buhu talatin a ce to cire ashirin da biyar kowan mashi biyar biyar za ta ishe shi wata nawa ta biyar za ta yi mashi wata ɗaya halas ya isa ta bi mashi na wata ɗaya shinkafa ita ma ga wajen wasu buhuna goma ta ce kowan mashi biyu taliya katan ashira ce kuma mashi hudu manja jarka biyar kuma mashi ɗaya haka za a yi tabi komai sai an zakuli komai sai an tattaro sai abinda rayuwar ɗan adam na da buƙatuwarsu to su wannan sai a ce an ban mashi akwai hadisin abu sa'id al-khudri wanda liman muslim da wani shi suka fitar shi abu sa'id yake cewa usiba rajulun ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi thimari nifta'aha masifa ta auka ma wasu kayan marmari da wani mutum ya saya wanda wannan fiqihun da ya kamata duk yan kasuwa su san shi idan ka riga ka sai kaya kuka gama ciniki malam ba ka da wani hurumi kuma ka dawo ka cewa yan samu akasi a sai dai idan ja'iha ce wannan kuma babinta daban babinta daban amma ka kwashi na sayar maka da kabeji ka loda shi ka kai Legas sai aka yi sanarwa wanda aka gani da kabeji a kama sai ka gudo ka baro motar kuma sai ka zo ka rika ban labari wai an kisa yi ne ruwana ni na sayar maka dama don ka sayar ne na sayar maka don ka ce za ka siya ne ni na sani ma ko kila da shi kake da shi za a mutane da hu da na sani ma ko kirkinka ne ya motsa za ka yi kyauta na sani ma ko laboratory ma za ka shiga da shi ka zo ka ce ma an kisiye me rana an kisiye kudin mu rana ya tewu ne ko kaban ko kotu ka zan yanzu kuma a gari sai ga yan teburin mai shayi suna ta baka da imani to idan wannan bai da imani to me imani kai dan teburin mai shayi oke ya yafe mashi haka shari'a ta ce ai yanzu ba rashin imani za a zarge shi da shi ba a'a sai dai a lallashe shi wani maganar nan ba sai an je kotu ba ni na shigo wancan ma ya shigo wannan ma ya shigo yanzu abin da za a yi tsautsayi ne da lalura sun fi jiro to wannan ita ce magana yanzu an koma babin na sulu sulhu alal ikrar wa sulhu alal inkar mun muto shi a baya wannan mutumi ya je ya kwashi kayan marmari malam kawai sai da ya gama sayayya sai lambu biyu a can can ga wasu biyar miliyoyi ko dubun nan ɗaruruwa malam sai aka samu matsala sai kasuwa ta karye mashi fa kasura dainu sai bashi ya mai yawa masu bashi suka taso shi sadakan kana bin mutum kuɗi kan matsa mashi ba laifin da kai kawai dai ka bi tsarin shari'a a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan mutumin ya kari ya samu kare ta talaziki amma ga annabi suna kallo tare suke sallah da su da annabi da sallallahu alaihi wasallama da wanda suke bi ba shi amma haka suka hura mutumin nan wuta annabi ya ga matsin lambar yayyawa kai yanzu a fikihun ka sai ka ce a kira mai bashin ko a ce yayi hakuri kaso wannan shine wani yanayi namu na Hausa idan yanzu irin sharar da annabi Dauda yi wanda tausayi ya zamar da shi wani mutum ya kawo ƙara inna hadha akhi lahu tis'un wa tis'una na'ada waliya na'adatun wahida fa qala aqsilniha ya ya ya annabin Allah wannan mutumin tumaki 99 gare shi tunkiya ta daya amma ya matsa sai ya bani sai na sai ya karba wa azzani fil khitab duk in muka hadu sai ce tunkiyan nan annabi dauda kafin ya bincika sai ce kai laqad zalamaka bi su'alin na'ajatika ila ni'aj kai wannan mutumin kai alhajin nan azzalimi ne ya dayar ya yanke hukunce ce ya ban mashi sun zo fita annabi sulaiman ya shigo aka bincika ashe wannan mai dayar aro aka bashi ya ci azzaki kuma lokacin mayarwa yayi mugun yake mayarwa haba shirar Allah ma da aka kwace aka karawa mai casa'in da tara so da ana karawa barna dawaki ana karawa barna dawaki lokaci ya halasta wala lokaci za ka sai ruwa daga jarka ka je ka karawa rijiya kai lokaci ma rafi za ka je a kana hadiddilawa sai kai rafin kake kai ma ruwa ka ce ya kamata ne yau so da ka karka ga wani abun ba rashin tausayi ba ne adalci kenan shi wa ya ce ya ci bashin ko ki za ka ce kaddara ce ko to ita wata kaddara sai ta hana wata kaddara ta sa ya ci bashi bashi ya kare mai to sai ka bar kaddara kuma ta daure shi kuma wata kaddara ta sake shi amma in ka tsaye da kaddaran ma to kaddarorin sun kare kenan duk da dai da kaddarar cin bashi to a bar kaddarar dauri a bar kaddarar saki a bar kaddarar sake samu to aka yi haka shi kenan wannan mutumi annabi ya ga masu bashi sun matsa madadin ya kira su ya ce ya mutanen nan ba Allah nan ku tausaya mai sai annabi ya ce ya jama'a tasaddaqu alai wani an gama sallah ce kar wanda ya fita wannan mutumin jama'a na ba da umarni duk kuyi mai sadaka kowa je nemo abin da zai bashi jama'a suka yi ta bashi sadaka falam yablug zalika wafa adaihi wannan abin da aka yi ta hada mashi bai isa ya biya bashi shi ba sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya tara masu bashi yace to na dawo kanku yanzu khudhu ma wajadtum wa laysa lakum illa zalik ku karbi abin da kuka samu ba ku da komai sai wannan abu mana dan wannan abin da kuka samu yana da shi da dan arzikin da yake da shi da da dan abin da aka hana mai na gudunmuwar yan uwa da sadakar sahabbai bisa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to ku karbi wannan sai ce walaysa lakum illa zalik ba ku da wannan abu sai wannan wannan magana ce take nufi ba wai sauran kudin ku ya ci banza ba a ba ku da damar ku za a daure shi idan kana da mutum miliyan ɗaya sai ka tsere gidan da kotu da umarnin kotu ba kai ba wai da umarnin kotu aka tsere gidan shi aka ne tafi jawo wancan karfaso wancan tattaro wancan aka gama haɗa duk abin da ya kamata a miliyan ɗayan da kake bin shi sai aka samu kayan dubu sha takwas to su za ka ɗauka ba da maka kai shi ko ta daure shi ba da maka ce mutunci ba da maka zage shi ba da ma a dake shi yanzu abin da za ka yi shi kenan wa in kana zu usratin to fa nabratu lil amaita wannan ayat za ka riki in bai da komai yanzu to a dan daga miki kafa in yanzu sai ka samu sa'idawa a anguwa da rika sa maka ido sannan aka hango shi a tukuban mai wara to kaga da alama ya fara murmurewa ko tukubar ba ba kemis din mai asibiti ba tukubar mai wara ba in da kama ta ci gaba ba ta ne balan za ka hango shi ba sai irin wannan sai ya ta sa mai ido da an biya nan samu wani abu yan kudin pension su sun fito sai ka tada magana kalkal ya ce nawa suka tura maka yan tura man ɗari biyar da to ba ne bashi ɗari kai ma ne jin ɗari Allah ya masu albarka dole ka bayar a haka za a yi tabi a yi tabi a yi tabi har a cire kuɗi to haka aka yi wannan sahabi annabi ya ce duk abin da kun karɓa ku kyale shi ku ci gaba da sa'i in ya samu wani abu na ƙarin wadata to daga nan sai ku zo sai ku nemi kuɗaɗen ku to sannan akwai hadisin Abdurrahman ibn Ka'ab ibn Malik wanda hadisi ne mursal yace Mu'adh ibn Jabal ya kasance saura shaban sahiya kana Mu'adh ibn Jabal shaban sahiya matashi ne mai dankaran kyauta Mu'adh ibn Jabal irin mutane da hannun abu da yake wa kana la yumsiku shay'a shi bai iya rike abu bai iya rike abu duk abin da ya shigo kawai da ya kyautarwa wannan ake ban labarin wani mai arziki a garin nan sai da bankin da yake turawa a karɓa kuɗi irin bankin nan ne da su suke da ƙarfin tattalin arzikin wurin ko yana cikin masu kuɗi da jari a wurin sai da aka zo aka ce a samu magabatan shi su yi mashi faɗa kyautar da yawa kun zo kawai ya wane ya aka yi ne ce wallahi ya ne garin da ya gari so zai zana maka miliyan biyu wani uku wani biyar wani sha biyar rana ɗaya kusan miliyan ɗari biyu ya kyauta ne ya ka kira ka ce to manyan ya dan da kyautar ta su ta yawa na ka ji za a leƙa wata na a ji ba komai to kaga shi a wancan lokaci shi ma zai wani jabal shi ba a Kano bane a da yawa ba haka yawa ba haka me yake da shi sai ya ce kai an baka wannan to wannan abin da yake yi abu ne mai kyau sai dai falam ya zali yaddanu hatta azaraka malahu kullahu fi dayi bai gushe ba yana karbar bashi in ya samu ya biya ya sake karbar bashi ya ba wancan kyauta har bashin ya fi karfin dukiyar da yake samu bashi ya cinye shi sai zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam fa kallama wuli kallima burama au falau taraku li ahadin la taraku li mu'ad sai zo dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah mutanen da ke bi na bashi nan sun fara matsa man lamba ko za ka same su su ɗan sassauta ma to shine mai riwaya ya ce inda sahabbai za su ɗaga ma wani ƙafa saboda suna bin shi bashi su ƙi matsayi shi ko su kau da kai to damuwa kawai aka yi wa saboda shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya sa ma baki amma su baki suka ce rasulullah haƙƙin mu ne ko ka ce mu yafe yace ban ce ku yafe ba haƙƙin ku ne je ku ci gaba da nema ai dole ne musu kudin su dole ne mu musu kudin su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji layyul wajib in biyan bashin mai abun biyan bashi yuhillu irdahu yana halartar da a keta alfarmar shi a shi mutunci wa uqubatu kuma yana halartar da aime azaba mana aime uquba in ga dama ce ne sakaran alhaji ka fito du ga fassa ta cika ko ina dan takarar kaza ne kalle ka ce sakarai ne saurin baki haka zaka mulki mutane iya wulakanci kai mu wani rabu wani kuma a tare yan jarida a ce gashi nan ku kalle shi ku yi mashi hotuna sa a midiya ku yi bayani a ƙasa hatta kama mu'adu bai gairi shai fa ba a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malam annabi sallallahu alaihi wasallam ya tattaro dukiyar mu'adu gaba ɗaya ya sayar ya kira masu bashi ya ce to ku karɓa wannan in ya sake kogo kuma ku zo ku yi magana a sake a sake ba ku haƙƙin ku har a biya wa man wajada malahu inda hu bi ainihi wanda ya samu dukiyar shi ita karan kanta bi ainihi ita karan kanta dukiyar fa huwa ahaqqu bihi shi ya fi cancantar ya riƙe wannan dukiya ta zama tashi amma wa inna qasamalul muflis anil wafa'i bi jami'i daini amma idan dukiyar wanda ake mawaso san ta gaza ga biyan gaba ɗayan bashin shi kana al-mawjudu uswatal ghurama shi wannan da ya samu kayan shi ya zama dan uwan masu bashi wannan kaida farko kenan akwai kaida ta biyu bai kawo ta nan ba misali yanzu a ce mutum mashina ne yake sayarwa a ce duka ba nashi bane mashinan duka ba nashi bane kai ya karɓo guda goma a hannunka amma ya siyar da bakwai saura uku ga su da ya siyar da bakwai ɗin kamar da ya dawo maka da kuɗin bakwan ka sai dai su haka a wajen wani ya biya shi kaga shi wanda aka ce wanta a wurin jiki bai da kin san bashi kai ma ya karɓo goma saura ɗaya ya sai da tara ya siyo wasu da kuka zo sai kaga ma kina ukun ka su ɗin ne to sai fatawar malamin malikiyar suka ce to idan dai mashinan su ne ba abin da aka yi da ya canza yanayin to sai ka kwashe mashinan ka uku sai ya zama kana bin bakwai shi kuma wancan sai ya ɗauke ɗayan shi sai ya zama yana bin tara amma idan abin da ka zo ka cimmawan an sarrafa shi an taɓa shi yanzu ba da ma ka taɓa misali ya ranto buhun dawar ka yaran togo masarar wancan yaran togo ni shinkafar wancan sai aka yi mai waso su da ka zo sai ka cimma buhun masararka amma an farke an gaji tiyaji yanzu ba dama ka ɗauka ba da ka ce na ma ya fi zai shara ba ta ba yanzu wannan masara sai dai a kwashe ta a fita da ita kai ma a baka fasan cikin kashi to amma a nan mazhabar shafi'iyya sai suka kawo wata ƙa'ida suka ce wancan abin da malikan suka faɗa yayi su ba su soke shi ba amma su ga abin da suke ga za a yi kamar yaji abin da za a yi shi ne ka ba shi rancen mashin guda goma ya sayar da bakwai bai dawo maka da kuɗin ba da ka zo an mai waso so ko kun zo yin mashi waso so da karkashin kulawar kotu sai ka cimma mashinan ka guda uku to yanzu abin da malaman shafi'iyya suka ce za a yi shi ne ta ce yanzu dukiyar da mutumin nan ya mallaka za ta iya biyan mashinanka duka goma? kai ma za ta iya biyan naka goma? kai ma can da kake kana da bakwai za ta iya biyan ka? kai ma mai kashi a hannu za ta iya biya? idan abin da ya mallaka in haɗa da gonakin shi da lambunan shi da fadamu da gidajen haya an bubbuga za a siyar za ta iya biyan bashin shi to kai sai sai ka ɗauki mashinan kuɗi saura bakwai sai a baka kuɗi ko a baka wata kaddara da wannan amma inda aka lissafa sai aka ga to ai in aka tattara kam abin da yake da shi ba zai iya biyan bashin da ke kan shi ba wa'annan mashinan da kake gani naka ne har da tambarinka da sikarka ba dama ka taɓa yanzu kai ma ka zama uswatu da gora ma dan uwan masu bin bashi yanzu sai dai a ce ga mashina uku ga wata sabuwa nan ma daya ga wasu faffi guda bakwai sai a tattara sai a saya ta ce nawa kake bin shi kana bin shi miliyan goma kuɗin mashina goma da ya karɓo to sai a ce a to lissafi ya nuna mana ba za ka iya samun kawai sai miliyan biyar da rai yanzu kana bin shi miliyan hudu da rai sai ka jinkirta mashi ila mai tsara zuwa ya samu yalwar abin da zai iya zuwa ya biya ka to wannan shi ne abin da ya kawo a nan suka ce la'anna zalika huwa al'adu la'anna suyunan lazima musawiya fi istihqaqi qada'iha fi malil muflis saboda ita dukiyar da ake bi bashi to ma'abuta bin bashin haƙƙinsa daidai wa daidai yake misali wani na bin shi naira miliyan ɗari sai kuma kana bin shi naira ɗari ko baka yafe ba to in aka sai aka same shi da miliyan ɗaya ta ce me fasanta cikin miliyan ɗari a cikin miliyan ɗaya me fasanta cikin naira ɗari a cikin miliyan ɗaya ba za a zo a ce to kai me naira ɗari bari a sallame ka ya za mu sallame shi daidai yake da wancan fasantin za a kalla to shi yasa ba a so a tabar da wariya sai shari'a ta fitar da tsarin da babu karebin da mu ko dai a biya ku gaba ɗaya ku duka ko kuma ku zama kuna nan a matsayin uswatu lahurama kowa yana bin ragowar bashi gwargwadon nauyin bashin shi wannan adalci ne na shari'ar musulunci wa idza tabayyana iflasu idan talaucewar shi ta bayyana in an ce al-iflas daga alfalasu ne alfalasu kuma shine mafi kankantar kudin wata kasa ko kudin da wata al'umma ke amfani da shi kamar a Najeriya ne mafi kankantar kudin mai na kwabo ko akwai kwabo ko a takarda ne dai akwai kwabo kuma zai rikita maka lissafi to yanzu kwabo falas ne naira ko sisi ko kwabo biyar kenan ko shi ma falas ne silai waye duka falas ne wa'annan kananan kudade to idan ta bayyana mutum ya talauce ga bashi a kan shi mutane ba su ankara ba ka san akwai wanda sun iya hatta a tafilisin ma akwai makirai wani zai ta karɓo kuɗin mutane ya san fa narkewa suke amma in ya karɓo madadin ya biya wani sai ɗinka sabbin kaya sai ka hango shi da malin ma da an ka talatin ba da ke suna malin sai canza mota kada wani abubuwan nan na tafiya a shi ina a cikin matsala yake to kwanan ba an kara ba dare guda kawai sai aka ga mutumin na yaciya ce ga bashin ku akan shi to shine ma da yake cewa wa idza tabayyana iflasuhu fala yakuzu hafsu in ta bayyana ya talauce bai da abin da zai biya baya halatta ku daure shi ba a daura wanda ake bi ba shi amma ya halatta kai shi kotu amma kuka je a sake shi ya dawo domin idan ka daure yaushe zai zagaya ya samu abin da zai biya ka ku je a yi rubutu ku je a yi shari'a ku je a bayar da doka da umarni na kotu ta to gashi gashi shine Allah yake cewa ya suratul bakara ko in kana zu usratin wa nawratun ila maisara idan ya kasance ma'abucin talauci ne shi wanda kake bi bashi to Allah ce fa nawratun da Allah ku dan jinkirta miki a dan daga miki kafa ila maisara har zuwa yadda zai samu yalwa wannan wannan kana da kenan yan larabci kana ce tamma ba ta nasbar ismu kana a ba ta rufu'ar ismu kana sannan ba ta nasbar khabaru kana tana rufu'ar fa'ili ne in ka zo da irabi sai ka ce wa in kana wal wawu bi hasabi ma taqaddama ko wannan kuma harafi ne sharti harafi ne na sharafi kana fi'lu madin ba za ka ce na kis ba fi'lu madin ta in an nemi bayani ka ce yarfa'ul mubtada a yarfa'ul fa'ila dudin nan kuma shine fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi alwawu li annahu min al-asma'i al-khamsa wa huwa mudaf usratin mudaf ilayhi da aka kana anan tamma ce dama muna da kana kala uku akwai kana tamma akwai kana naqisa akwai kana za'ida zaka yi zaka iya cewa alwaladu zakiyun yake ce alwaladu kana zakiyun kanan kanin tamma ce ba ta da wani tasiri da aka ta kasa yin nasbar kabarinta to nan dai tamma ce to Allah ne ba mu umarni wa in kana zuwa usrati kaga ana san tausayi kenan in wani na bin ka bashi ka tausaya mishi abu na farko da ya kamata ya fara zuwa zuciyarka abubuwa ne guda biyu tausayi da godiya ga Allah da Allah ya ga dama da kai ake dan ba ka da wata dabara da kai wancan mutumin kila ma yafi ka basira kila ma yafi ka connection kila ma yafi ka wayewa to sannan sai ka tausaya mashi kai ma mai yiwuwa Allah zai tausaya maka sannan walayyul wajidi ulmun jinkirin mai biyan bashi zalunci ne idan kana da abin da zaka biya bashi yau kai na kai zalimi ne ini sai annabi sai ma da yace yuhillu irdahu ko wannan bangare ne na hadisi yana halastar da cin mutunci shi ya halatta ci mutuncin wanda yake da abin biyan bashi ya kibiya wa uqubatu ya halatta a mai uquba ita wannan uqubar da gwargwadon abin da ake ga ita ce uquba fi haqqihi a haƙƙin shi haka uqubar take shikenan sai ya mashi irin wannan uqubar shine suke cewa huwa ayyukan da zalaku fil qawli wa yuhbasa wa yujbara ala al-bay'i in lam yakul lahu malun ghayru ya halatta a kautata mashi a magana ya halatta a daure shi ya halatta a tilasta mashi ya sayar da kayan da yake yadda ya sayar shi wallahi motar nan ce bai so ya siyar kada a filin shi ya tono ya halatta a tilasta mashi a kira masu harkar mota za ta yi nawa a kabar da ita kawai in ya so a ciki a iya siyo mashi keke ko ai dama ya kai arba'in ya rika motsa jiki likita na bukatar haka da jikinka ma na bukatar haka ta karkashin umarnin likita wai zuwa lil hakimi wannan su ne matsalolin da suka shafi tafliti ga mai bashi to mene idan idan yayi ya ci bashi bashi ya kare mashi ya biya wasu bangare sai aka ga ya saki ciki to ba dai na ba su wani abu ba dole ta hakuri su kyale ni a to sai a dawo babin hajar wa yajuzu lil hakimi ya halatta ga shugaba ayya ajiza huwa an tasarrufi fi mali ya sha makance shi daga yin tasarrufi a dukiyar shi wa yabiqu hulika za'i bayin daidai ya halatta ya sayar da wannan kaya nashi domin ya biya maki ba su suka yi in an ce man tasarrufi shine a hana shi yin wasu ababe da za su sa ya kashe kuɗi yana da gidan shi da yake zaune da iyalan shi ya dan samu wata miliyan hamsin kuma ana bin shi wajen miliyan ɗari biyar wai zai gina ma yara gida wani gida zai gina musu ana bin ka bashi to sai kotu sai ta hana shi zai canza mota sai ta hana shi zai je umara sai ta hana shi zai ƙara aure sai a hana shi duk wannan za a yi mashi hajar duk sai a yi mai hajar ta ba zai yiwu ba sai ya halatta ga kotu tana da wannan fawa akan ce haka kuma lokacin da aka kai koke da karar mu'adh ibn jabal ko lokacin da mu'adh ibn jabal ya kai koke ko bukatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya shiga tsakanin shi da masu bin shi bashi da annabi sallallahu alaihi wasallama ya shigo abin da ya hajaru ya wa mu'az aka same ido aka same takunkumi aka hana shi tasarrufi da dukiyar shi duk wani muhimmin abu sai ya sanar sai an yadda yi kuma mutanen mu da yawa yanzu akwai wanda sun cancanta ya masa haja amma ba a yi wanda bai kamata a kashe da ATM din shi ba sai in zai kashe zai yi magana in zai kashe zai yi magana sai yanzu wani zai yi tafi ya ce mun ne zaka cire ce bilan a kiran dan su zan tafi a biyar da kallon welcome ne wannan ina ma hukumin da yake wannan ma hukumin ne tsafta kenan ya ba za a yi ba in dai ka nace dan sai maka ba za sai maka TV na dubu ɗari sai sai hada mai TV ya shi bai jin daɗin kallo ne a abin nan Ijai da mu muna so ka ji daɗi a kabari ne, sai ne fi haɗa mashi sola kuwa sai ne janareto, in ya ma je fi zama dole sai ya yi abin nan, sauran kuɗi kuma to a biya masu bashi, kuma safihun ne ko ma'atuhun ko majnunun ne ko sabi, to shi kenan a dai ci gaba da hadar har sai ya kai shekaru na cikar hankali. yace wa kadhalika yajuzu lahu al-hajaru 'ala al-mubaddiri ya gama da wanda akai wa tafli ya zo kuma al-mubazzir Allah mu sarki ya hana mu bannatar da dukiyar mu ba tare da dalili ba lokacin da Allah madaukakin sarki a cikin suratul furqan yake ambato sifofin bayan Allah mai rahama والذين دغتيكتا والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما sune bayan Allah nagar waɗanda in sun zo kashe kuɗinsu lam yusrifu ba sa banna yanzu kowane ma'ana tarar da aka busa mana rai a cikin mahaifiya akwai irin yadin da za mu sa muna sayan na sama da shi mu almabasarai akwai irin wayar da zamani akwai irin abincin da zamu ci akwai irin gidan da zamu zama komai namu an yi mana daidai to karka wuce kuma daidai kai din kuma za ka same shi kana tsallake boda an shiga wani yanayi to kowa tun da an goshi a irin wannan tsarin sai ya rayu a haka to sai Allah ya yaba mu waɗanda ba sa kyallake iyaka ba sa israf barna kenan ana buƙatar goma sai ce ga dari sun yawa ana buƙatar dari sai ga dubu sun yawa sanin walam ya kutu kuma su ne inda ba sa kawo ba sa kawo an zo kansu makeki gida ko hajjiya ce muka lissafi to za mu yi girki duka komai da komai biyu da ɗari biyar sai ka ba ta ɗari takwas da hamsin ta sai da barbarinsu na mata kuma da za ta ya fito ta fasa da bazaran nan ta dafa sai kulin ɗari biyar sai watan ɗari ta kawo kuma sai kai ka ce ba ta da mutunci ba sai sa wani mai gidan da ya yi ma wata amarya ya auro amarya yar zamani ya da tsirin gida ce da take da 'ya'yanta eh ita baiwar Allah shawuya a ba da yaje auro wata mai dan digirin ta malam wannan bai zan ta tuma tumatir ba har ta ta ta iya kana ba ta kudin za ta lissafa da mai da za ta ka san ka je zauri aiko da ya dawo kawai da ya dan ba ta kudi ta auna ta auna ta ga wannan kudi ma me zai da su ta je ta zo na kakken gari ta gwada dude yi dude cokali cokali barbade barbade ta zuba ma komanda in cin nashi ya fi yawa ɗan canjin da ya ragu ta siyo fiyo wata. Kwanan da za a sa miya kuma, to ta ɗan zuba mashi ruwa na wanke hannu. Ya rage na shi jikawa zai yi, ka za ku magana da ya ka zuba haka ya ce ka fi ka ruwa. Wai ya haka na ce ya ba haka ba. Tambayar ka yi ta amsar ka yi, ya haka, to ya ba haka ba. In ba haka ba ya ba haka ba, yi bayani. ko kuma Allah ya saka mu wanda da yare in Allah ya saka mana kama tu dinu tu danu ko ko ine ka ba na wannan gari ko na iya ci da zan sai ga rogo ma da su su zan sai ga rogo ba ma zan sai na masara kwata da aka sa maka inda yana da fikihu sai cinye shi kaf ya cinye shi kaf gobe in je girki ya ce ga ai tun garin da kika samun jiya na har yanzu ban jin yunwa sai sati a haka da ta kawo abinci ya ce tun garin nan kai wato gari haka yake da albarka da samu wasu ayon albarka ya ta mata tilawa amma ka zama za ba za mu iya haka ba to sai ta zo ta baka hakuri sai ta tuko da kanta ta ce to yanzu ga tukakke anya tukakken nan ba zai kawo da garin nan ba gari ɗan albarka addaƙiƙul mubarak ko shi sama yake mun ibnul mubarak ba za ka za iya mallakar zuciya ba sai an hassala to idan mutum na almubazzaranci to ya halatta a yi mai hajar mai hajar shine a hana shi tasarrufi da dukiyar shi kawai in ya zo ana zazzaune wani ya zo ya ce sai kai sai kai sai kai dan kai ne shi kuma roƙi ko ɗayan biyu ba zai faɗa maka ba ko ya faɗa tsantsar gaskiya yadda kake ko kuma ya shimfiɗa ƙarya ya kai ka inda baka kai ba to yanzu dan Allah in ba ta karai ba wa zai biya sai kai ne idanuwa biyu da hannaye biyu da ƙafafuwa biyu mutum ɗan mutum ɗan Najeriya a zariyan ballawa ko kuma sai ka fara sharma ba shi dubu ɗari sai maza ku rike dubu ɗari abin da ya faɗa haka yake in bai faɗa ba mai sarra ko kuma ya zo ya same ka wai kai ne rana mai raba maku aiki rana mai raba maku aiki kuskure ne ko dai karya ko gaskiya in karya yi ya ke biyan karya za a biya karya ba a biyan karya yi in gaskiya ya faɗa to me kuma mutum ya faɗi gaskiya in haka ne kuwa to kai ko ba za ka kulla komai ba to duk wanda yake almubazzaranci lalle ya wajaba a yi hajarin shi ko ya halatta a yi mai hajar wa man la yuhsinu tasarrufa da wanda bai iya tasarrufi ba wanda bai iya tasarrufin al'amura ba bai iya kiyaye dukiya ba to shi ma ya wajaba ko ya halatta a yi mai hajar a sha makance shi daga ta'amuli da da dukiyar shi har sai an ga mene zai je ya komo sai an ga yadda zai iya rike dukiyar ya kula da ita ya alkinta ta daga cikin wayannan har da yaran da kai shekarun tamyizi ba su ma ana rike dukiyar su marayu wala tutu sufaha a amwalakum karku ba wawaye cikin marayu ko karku ba wawaye dukiyoyinsu ko duk wawa cikin marayu ne manya ne yara ne karku ba su dukiyoyinsu har sai kun hararo shari'a daga gare su in kuka hararo to waɗannan marayun ko waɗannan wawaya akwai alamun sun kai shekarun da a iya ba su dukiyarsu sai a ba su فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم in kun hararo shekarun shirya shi kenan saboda duk yaron da bai kai shekarun tamyizi ba ba a sakin mashi dukiya shi ba a barin shi ya tasarrufi yadda yake so a karkashin wannan ka'idan ne baya halatta ka yi ciniki da yaron da bai kai shekarun tamyizi ba yaron da bai kai shekara bakwai ba ba a ciniki da shi siyar da bai kai shekarun ta da ba a siyar mashi da kaya duk cinikin da kai da yaron da bai kai tamyizi ba sai dai ka yi a komai zai iya faruwa kuma iyaye mata ka tambaye suna wannan kuskura yaron ya yi shekara uku an kosa a zama bilget sai a kasa mata kaya a ce mata ɗari da hamsin hamsin ita ma ta fi ɗarin da aka faɗa ba ta shiga gidan mata gida gidan biki ma ta ce hamsin hamsin kaga ka an kara an kwashi kashi ɗari ya kamata dawo da dubu ɗaya kashi goma dubu ɗaya ɗari biyar ko amma ina ɗari biyar za dawo da shi amma an siyar ita ga wata ɗari biyar ana sama ba ganin gambiza ba ce to wa ya ce ta sa mata sallah ba a aikin yaro da bai kai shekarun ta mizi ba duk cinikin da ya leye ba sai idan manyan shi sun halatta to da ka da yanzu wani yaro zai fito da kotun kunu haka ka ce mace nawa nawa ne ce hamsin hamsin sai ka ce samun sai ka ga ya arha kawai ka shanye uku can sai baban shi ko maman shi da fito yace nawa nawa yace maka yace hamsin zai dari biyar biyar ne ai dole ka cika ta ɗaya dai matsalar ka riga ka da alai da aka da alai da aka zai sai ka juye dole ka biya su kuma ka ba wata Allah ya sanar da kai ka fi kowa wauta kamata da yace hamsin zai ka ce ku shiga gidan nan ku kira min baban shi Sura kan yaro kana shago ya zo ce a ban fiske ya kamata ka jinjina za a iya yakin yaro ya siyo magin da za a sa a miya ko shi kuma ya koma department din shi eh ya ga department din shi dan dai tana da bukatar biskit in ba haka ba gobe ba aiki sai ta ba shi biskit to in ka ba shi biskit ka tabbatar za a iya dawowa da shi kuma dole ka karba dole ka karba yaro yanzu da kan karamin yaro zo ka ce miki a ka je a turo manya aka kaso makaranta yara tallakar tafiya amma taimaki yaran ai musu wanka su makaranta amma wannan ka'idar ta hajar ita ce akan kananan yara yana dukiya kar ku sakin mai wa alaikum assalam shi shi wancan bai halatta ya cinikin ba da aka bai da alfarmar shari'a zai dawo da hamsin sai nemi a biya shi abin nan biskit din shi iyayen yaron su biya shi biskit din suka ce su ba su da kuɗi na magi suke da shi dole ya ba su magi a za a fifi da maslahar yaro akan maslahar manya dole ya ba su magi hamsin din da aka ba shi ta mece ce ta magi wa ce ba shi biskit a wai yaron ne ce ba shi kai yanzu yaron ne za ka biya magana ji yaron to hamsin din ta magi ce yanzu dole ka ba da magi in ka ba da magi ka ce to hamsin din da ce ya ce to sai an yi salari sai ka je ka rubuta kundin bashinka. A zai ba su makin dole, biskit ɗin shi ya bi bashi, baban yaron shi zai biya. Amma magi kan sayan sa sha miya, don ban san inda ka kuma magi ya zama biskit ba. Kai waye ku, in ka tambaye mai shago me yasa ka bashi, wai sai ce ai yaron ne ya ce a bashi. Sai ba ka da fikihu ne? Yaron ne zai ce ka bashi, ya ce ka ɗauko wancan. sai ka ce ba zan ɗauko ba ok yanzu kayan hankali da aka dace an kiyaye wa man la yuhsinu tasarrufa da duk wanda bai iya tasarrufi ba kai hatta wanda bai iya lissafi ba cikin mashi dukiya hatta wanda bai iya lissafi ba ka sa akwai wanda yanzu in ka zo ka rubuta goma ka rubuta zero biyar a gaba bai san nawa kake nufi ba na ga jiran sun so su yawa ne nawa ne to bai halatta ya kasa mutu da duke shi ba ATM din shi na aikin da yake na gwamnati da ita gwamnati mai musulmi ne anna ne kuma ma tana iya ɗauka Allah ta ta ɗauke shi kenan ga yanin da ya samu huna ma haka yake suke ta aikin ita ma lokaci tana taɓa samu hancin su da kuma lokacin ya je department ɗinta ma ya fi gata to shi kenan in ya salari sai a riƙe salar sai wani ya riƙe ATM ɗin wani an fa biya ku da me da me za a sai maka da me da me za a sai maka ko yana da mata fa sai to shinkafin mu ta kare yake za yi mun sani za sai za siyo ta sai kuma me sai kuma me sai canza takalmi to mu je shaba sai ko raka shi wannan ita ce hakikanin yan uwantaka amma yanzu kaga in aka samu wani sahu a family Allah ya sa yana da hannu yana da karfin tattalin arziki to shi zai rika yanke hukunci ma su da ya kamata su kwace ATM din shi yanzu shi zai rika jan sayar mun girme ka a shekaru ka girme mu a abun duniya to sai ma da yake cewa wa kazalika yajuzu lahul hajaru haka ya halatta oke mun yi nan ko alal mubaddiri wa man la yuhsinu tasarrufa da wanda bai iya tasarrufi ba wala yumakkanu liyatimu min at-tasarrufi fi malihi ba a bai wa maraya damar tasarrufi a dukiyar shi hatta yu'u nasa min hurrushdu har sai an hararo shirya daga gare shi bain anastum min umrushda fadfa'u ilayhi ma malahu wa yajuzu li waliyihi ay ya'kula min malihi bil ma'ruf ya halatta ga majidincin maraya ko majidincin sahuhu ko majidincin karamin yaro da ke da dukiya ya halatta ya ci daga wannan dukiyar bil ma'rufi bisa dacewa da shari'a shine musamman in kasuwanci zai mashi ya ɗiba dukiyar yaro ya ce to za a yi mashi noma ya je gonar ya gyara mashi wuriya sai ya cire kuɗin gyaran wuriya ya je mai noma sai ya cire kuɗin noma ya ɗiba dukiyar shi a tafi can a siyo kaza a tafi can a siyo kaza a lissafa a cire dukiyar ko ya tsara abin da ya shafi kirata shi yana da fasanta ci kaza kaso kaza bisa ɗari shi ma yana da kaso kaza bisa ɗari ya ce wa man kana ganiyan faliyar sa'ati haka Allah ya faɗa surufin nisa wanda ya zama mawadaci ne da aka ba shi marayu da dukiya gaskiya ya kane daga dukiyar su kar ya taba wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf talaka kuma ya ci bisa dacewa da shari'a ya tabbata daga hadisi Aisha ce wannan ayar ta sauka ne game da waliyul yatimi idan kana faqiran annahu ya'kulu minhu bil ma'ruf in talaka ne ya halatta shi bil ma'ruf in kuma yana da wadata to kada ya ci saboda hadarin cin dukiyar innal ladina yakuluna amwalal yatama zulma inma yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira to in ya kiyaye haka shikenan wannan shine abinda wannan badin ya kunsa na abinda ya shafi hajar da sauran bayanai da ke da alaka da tafli sai mu dakata nan da kan darasin da wuce mu tashi kitab na tsuntuwa wa alaikum assalam wa rahmatullah eh eh wannan zalunci ne ainihin zulmi kenan ainihin zulmi kenan bai halatta ba bai halatta ba ai shari'ar ma abinda ka'ida ta ce shine kar ya bar dukiyar zakka da yau da kullun ta cinye ta dole a juya zai iya siyan maki filaye da sauran wasu abubuwa duk zai iya siyan mashi ko ya sai mai wani gida ko ya sai mai amma kar ya sa mai cikin abin da yake da hadarurruka wancan abin da ya zalunci ne sai ya isa gibari ya zalunci wannan yaron alaikum assalam eh bai da kudin eh ita mahaifiyar Oke, matar shi ba ta da lafiya mata kenan ko? Eh, yaranta kenan yaranta a ya kamata ya zama rance ne shi zai nemo mata magani shi zai ciyar da ita da mutum zai auro da ta fi kowa kuɗi a duniya shi zai bata kuɗin ce ne eh da safe ta ce to ka dai san irin shayi na to nawa eh dole ya bata sai dai bai da shi ya halatta ya ranta ai shi namiji ne ko rike da ce to ai sai a ba ranci yaranta up to who sai a rubuta shi to da haka yanzu da ba ta da lafiya shi zai nemo mata magani da haka in tana da kuɗi shi zai da shi sai ce to kin ga kina da kuɗi ki bayar a siyo magani ni ban da su in ta hana ta ba shi rance a ba ta maganin eh ba tana karkashin mijin ne a ba za ta taimakanta ba ai ita mace ko bata san ko kwandala ba za ta iya rayuwa tana zaman shi ne aljannar ta mana karkashin kafafuwan shi ko kaga ita yar gata ce yayi Allah ya samu dace assalamu alaikum